za mu tashi a farkon babi kitabul istighfar babul amru bil istighfar malamai Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri za ku ga suna bubbuɗe babi wani lokaci a ce babu kaza wani lokaci a ce fasulu kaza wani lokaci a sa kitabu kaza to idan suka sa kitabu suna nufin wato babi wanda zai tara nau'in abubuwa daban-daban daban-daban nau'i daban-daban idan suka ce faslu suna nufin babi da zai magana a kan abu nau'i guda nau'i guda wato idan kuma kaje sun sa sun sa babu to shine inda ake tara fasiloli fasali fasali fasali daban-daban a ciki wato kadiya ko masa'il ka ce masa'il daban-daban masa'il daban-daban shi yasa yace babu amru bil istighfari wa fadlihi babu da zai magana akan umarni da neman gafara Allah da kuma falalarsa Allah kai mana gafara qala Allah ta'ala wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wa qala ta'ala wastaghfir Allah inna Allah kana ghafurar rahima wa qala ta'ala فسبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري إلى قوله عز وجل والمستغفرين بالأسحار وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والآيات في الباب كثيرة معلومة mala ya ce Allah maɗaukaki sarki a cikin suratu Muhammad yana cewa sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kuma ka nemi gafara wato ga zunubinka sannan ka nema wa mumine maza gafara ka nema wa mumine mata gafara Allah maɗaukakin sarki ayi da yawa yana ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi gafara a zunubinsa alhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi Allah ya tsare kenan maluma suka ce mu ne ake gayawa amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo musulunci shine ya koya mana musulunci da haka duk wasu ayyuka na wanda ake so mu yi sai Allah ya ce masa yi don me don mu koya mu dinga yi shi annabi sallallahu alaihi wasallama qararama Allah madaukake sarki ya tsabban masa da inna fatahana laka fatahan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza duka wannan Allah madaukake sarki abinda yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama inda ma zai sa zai yi laifi to kamun yayi ma an yafe ma kaga shi da zai yi laifin ma to an yafe masa kamun yayi irin yadda Allah madaukakin sarki yawa waɗanda suka ji yakin badar su sai da suka ji yakin badar suka dawo Allah ya madaukakin sarki ya ce musu dukkansu da suka ji yakin badar kowa ya je abin da ya ga dama kowa zai yi abin da ya ga dama an riga an yafi ba aljanna ta tabbata amma ba a samu sahabi ɗaya da ya je abin da ya ga dama ko kowa sai ya ƙara bin Allah kowa sai ya ƙara jin tsoron Allah ka gani da kai ne da za a ce mu je mu yi abin da muka ga dama na Allah kadai ya sani na da kadai Allah wani sai ya kwana yana shirya makircin da zai yi gobe na a ce an ce masa ya je ba komai amma su saboda sanin Allah maɗaukacin sarki da bin Allah sai suka ƙara godiya sanan Allah maɗaukacin sarki ya ce ka nemi gafarar Allah saboda Allah ya kasance dama haka yake mai gafara ne mai jin kai sanan Allah maɗaukacin sarki ya ce ka tsarkake ka yi tasbihi don gode wa ubangijinka sannan ka nemi gafararsa domin shi Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba ne Allah ka karɓi tuban mu sannan Allah madaukakin sarki ya ce ga waɗanda suka ji tsoron Allah a wajen ubangiji suna da aljanna wato sai cikin waɗanda Allah ya da lissafa garshen ayar ce Allah ya ce wal mustaghfirin bil ashar da masu neman gafarar Allah da lokacin asuba sa'annan Allah madaukakin sarki ya ce wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sa'annan sai ya nemi gafarar Allah to zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai sa'annan Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki bai kasance zai musu azaba ba kana cikin su wane ne yana cikin mu annabi manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba zai yi mana azaba matukar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma Allah ba zai musu azaba ba matukar suna neman gafara shi yasa Abdullahi dan Ibn Abbas ne ko Ibn Mas'ud na rasa wanne ne a cikin su yake cewa al'ummar nan tana da amana guda biyu amana guda biyu Allah ya bata aminci guda biyu amincinta na farko zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su aminci na biyu shine neman gafarar Allah to aminci na farko babu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah kaga ɗaya ya tafi wani ya rage mana istighfari kuma yanzu ne shi ya rike mu saboda abubuwan da Allah ya ce mu yi duk ba mu yi ba ko qur'ani ka karanta abubuwan da Allah ya sa mu yadda za mu yi mu rayu a matsayin mu na musulmi duk ban mu ba shi Allah madaukakin sarki ya riga ya gaya ma musulmi cewa ya zauna a rayuwarsa da shiri saboda akwai waɗanda suke ƙoƙari sai sun hana shi ya bi Allah akwai wanda suke ta ƙoƙari sai sun mai da shi ba musulmi ba suna yahudu da nasara ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yace walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi millatahu yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi hanyar su ga su ayoyi da yawa da haka haka nan rayuwar take ga shaidan dan da shi suke wa aiki ta yaki saboda wani lokaci za ka ga mamaki ka ga menene ribar kafirci ne misali in an yi kafirci me ya da kafiri shi zai samu kaga ana ta kashe kuɗi sai an yi kafirci yanzu kaga yadda ake ta kashe kuɗi sai an mai da yara yan liwaɗi ka rasa wani riba za a samu na me amfanin dan tsagwaron za ka san Allah ne ake san a sabawa kwanaki aka samu wasu shi namiji ne ya je asibiti aka yi sallah shi aka mai da shi mata ita mata ce ta je asibiti aka mai da ita namiji ya kuma su za su yi aure me wakar da farko su yi auren na ba na ba sai an sha wahala ba tunda su biyu ne ita mata shi namiji kaga da sai kawai shi kenan magana ya kare zai da zaka gane damar tsagwaron a sai an saba wa Allah ne sai nan da yawa an ka tsaya za ka rasa ribar babu kasan babu wata riba ribar kawai shine shi shaidan abin da yake so ya cimma ya cimma kusa akwai alkawari da ya dauka gaban Allah ko cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azanal an'am wala amurannahum na fala yughayyirunna khalqallah dan zuwa dubbi gaban Allah duk wannan abubuwan ce wallahi sai na sa su sai na wallahi sai na sai na halakar da su yana gaya dama akwai aya da Allah ya gaya mana sai da ya nuna annabi Adam yace saboda wannan ne saboda wannan saboda wannan yana nuna annabi Adam shi ne ka fitar da ni aljanna wato sai ya sai ya hushi haushi to shi ne rantsuwar da yayi ya lau dillin nan wallahi sai na batar da ayin shi yace kuma wala wala umanniyan nan wallahi zai ta samu su buri ka ga mutum ya manta cewa zai mutu ya yi ta program ya yi ta shirya abubuwa zai yi zai yi zai yi zai yi zai yi zai yi kudin zai ji a kabari haka yake faruwa mutum ya baje koli ya yi can ya yi can ya kuma da ma a ce da ya baje kolin bai manta da hanyar lahira ba a ce yana ta na a cikin jiye-jiyen akwai bodan na lahira da da sauki saboda an yi jini samu a shi shi ma alhamdulillah ba amanta to sai shi din ya mantar da shi babu lahira yi ta bautan duniya ita kuma duniya an ana bauta mata wahala ake sha wallahi wahala wanda duk ta ga ya samu duniya ya ji daɗin duniya to yana kusa da Allah wanda duk ka ga ya samu kuɗi kuma yana jin daɗin kuɗi to yana bin Allah idan ba aka ba wahala ake sha suna da labaran masu kuɗi da suka kashe kansu ai na mai kuɗi dala a ciya kwata amma ya rataye kai shi kaga nan mu da muke gani in mutum ya rataye kai sai ka ji a bai da kokobo ne ina nufin to shi ga kuɗi amma baƙin cikin damuwar duniya ya sa saboda ba a samun nutsuwa sai wajen Allah ba a samun nutsuwa sai da littafin Allah ala bi zikrillah tadma innul qulub zuciya ba ta samun nutsuwa sai an wajen Allah ba abin da yake sa zuciya ta samu nutsuwa wannan shi yasa kaga mutane na cikin tashin hankali kafin shi talaka kullum tunaninsa yana damuwa ne dan bai da kudi iyakar tunaninsa kenan duk yana ganin kawai matsalar su saboda bai da kuɗi na eh haka shi yake gani ko ba haka bane eh amma mai kuɗi ya san cewa matsalar ta wuce ne eh masu kuɗi sun san cewa ta duniya ba matsala ne da ita wani yana samun kuɗi suna taruwa matsalar na ƙara taruwa kuɗin na ƙara yawa musifa na ƙara yawa gashi Allah madaukakin sarki yayi satin duniya ya tsara duniya ba wanda yake kauce wannan tsarin shine tsarin tsufa na tsarin komawa baya kuma radadnahu asfala safili da da haka yake kasuwa yana dan karfi yana bayu daman da yake kara 40 sai ayi kwana da kana can kana zuwa shekara 40 haka rayuwa take take sha kwana sai ka dawo gangarowa iyakar rayuwar kenan nan a haifi mutum shekara goma shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in to a nan ake kwana sai ka yi kwana sai a dawo wannan kuma ba kuɗi ba in duk duniya kuɗin duniya naka ne haka za ka yi ba ka isa ka canza ba zai da shi tsarin Allah ba wanda ya canza shi yasa za ka ga mutum yana da dukiya yana da mulki amma tsufa ya hana shi jin daɗi akwai wani shugaban kasa da ake ta yawo da shi yana rawan jiki a ba fage a ba fage shugaban kasa mai shi jiki na ta rawa ana ta yawo da shari'a yana ta zai ƙara tsayawa zaɓe wallahi tallahi tare wai zai ƙara tsayawa zaɓe kana kallon jikin zai da lafiya kai kana tausayin sa amma shi zai ƙara tsayawa zaɓe na haka ne yake yi haka nan wato wannan Allah ne yake nuna ikonsa cewa duniyar nan kawai ita dan adam musulmi ba faujiya ba ne dan adam ya yi haƙuri ya bi Allah shi nan ya gama wayo kawai ya ƙura wayo ya ƙura basira ya ƙura hankali kawai ka bi Allah amma bayan shi ba abin da ɗan adam ya iya yana ci yana gani yana ci yana gani sai ka ga wani lokaci sai ƙarshen rayuwar sai Allah ya kawo duniya wasu Allah maɗaukacin sarki saboda ita duniyar nan kowa kafin yanzu Allah ya rubuta masa da zai samu kuma ba wanda zai hana ka samu shi yasa maza Allah ya ce kowa sallallahu alaihi wasallam kowa ne ne ta hankali hankali hankali wani sai kaga Allah maɗaukacin sarki ya ka ta zo tun wajen lokacin sallar duha duniya na kaga wanda ta zo lokacin duha sun fi morewa ko kafin wajen kafin azahar sun yi sun tattaɓawa na har a zo la'asar na har a zo magariba na damar magariba kuwa wani ko dukiya ba za ta zo ba sai bayan la'asar na tun daga duk da alfijir to galibi wanda take zuwa musu da alfijir za ka samu gado suke na su ne da yanzu in ka yanzu da za ka shiga garin nan inda ka je inda ake gine-gine a mai tama ko wani waje da ake gine-gine da za a gaya ma gidajen masu gidajen da suke ginin gida a nan garin a ce a cikinsu ka kawo yaro ɗan shekara ashirin da biyar sai ka rasa ai kun gane hausa saboda bai je ma haya ne kudin na haya samu ba samarin ciki shi ne zaka ji dan shekara arba'in na nuna shi ya samu dan matashi amma sai dai wanda kuma gada suka yi wani za ka ga ta da zai gina gida ma shekara ta sittin da biyar to sittin da biyar ka gama gida kwana nawa za ka yi na a tsakani da Allah mu je ka shekara ashirin da biyar lokacin shekarar ka nawa a gani abin wani iri ne bari wanda ya gina gida yana da shekara saba'in na kaga sai manta da shi yasa mutum ko me yake a cikin rayuwar nan kada ya manta da lahirar eh shine abin ya sani akwai wani gida wanda shi gida shi ne permanent shi ya kamata ya gina ba sai kai ka nemi duniya ba ka nema amma ka nemi ta dan ka samu lahira ne ita wasila ce ta samu lahira in mutum ya tsare eh ka nema amma ka samu amma wanda sa suke nema kawai mutum ya rufe ido kawai sai nan sai nan sai nan nan ba a zama nan kowa tafiya zai duka matafiya miki sai dai Allah ya ba mu sa'a Allah madaukakin sarki ya ce da kuma waɗanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu to sai su yi maza maza su tuna Allah sai su nemi gafarar Allah kuma Allah ya ce cewa ke gafarar zunubi in ba shi ba Allah ya ce ba sa dogewa akan saban Allah suna sani shi ne ma ya ce a cikin wannan babi akwai ayoyi masu yawa sanannu wa an al-agar muzani radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala innahu la yuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarra rahu asama hadisi daga agar al-muzani ya dala tsara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahu la yuganu ala qalbi wani lokaci akan samu wato rufewan zuciya nan ce rufewan zuciya shine wato wani abu ya ɗauke hankalinka shi yasa malaman da suka fasara hadisi suka ce na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaukewar zuciyarsa akan al'ummarsa ne damuwa yana damuwa kada mu shiga wuta yana damuwa kada mu halaka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu wannan lokaci wato ya kama tunanin wani abu wani abu da ya dame shi yace don haka saboda akan samu wannan yanayi a cikin rana yace sai zan a kowace ranar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tuba zuwa ga Allah ko dari to wanda baya zunubi yana tuba a kowace rana so dari da Allah mu ko nawa za mu tuba na shi ne karatun ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya sabo amma yana bin lalle ya kamata ya nemi gafara yau kuma kullun yana yin so dari to bare ni da kai wanda mun muke zaune a cikin sabo al'ummar wannan zamani rahamar Allah ne kawai zai tsere da Allah ka tsere da idan ka tuna cewa shi Allah madaukakin sarki daman aljanna ma ba wai da aikin mu za mu shiga za aikin mu kawai wato dalili sanadini sanadiya ne amma aljanna ta fi ƙarfin aikin mu wato kyauta ce kawai ta Allah Allah ka ba mu eh sai sai ka nan ka san ka ga wannan sai ka dan samu nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace wa sahabbai yace la ahadun yadkhulul jannata bi amali yace babu wani a cikin ku da zai shiga aljanna dan tsagwaran aikin abun ya ba wa sahabbai mamaki au kama qala sallallahu alaihi wasallam abun ya ba su mamaki sai da wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah hadda kai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai har ni yace sai ne idan Allah ya lullube ni da rahama Allah ka lullube mu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره رواه البخاري اسمع حديث لك ابي هريره يدعى الله تعالى ثبت بريك ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa maza Allah na rantsuwa maza Allah bai bukatar rantsuwa amma yake mana rantsuwa ce wallahi ina rantse muku da Allah kul ina neman gafarar Allah madaukakin sarki ina tuba zuwa gare shi fiye da so sabayin kaga fiye da so sabayin kaga kan kuma ɗari da haka annabi sallallahu alaihi wasallama hanya yake samu mu zama masu tubar wa Allah kullum mu zama masu istighfari kullum dare da rana safa da yamma mutum ya yi lazanci istighfari istighfari idan mutum ya lazanci shi Allah yana sauƙaƙa masa al'amarin sa duk al'amuran ka na duniya da al'amuran ka na lahira sai Allah ya saita masu ba zai ga ka sha wahalar sai ba ka san wani zai je sai yi wani kuma sai Allah ya saita masa shi sai ka ga abubuwan sun zo da sauƙi jiyar istighfari yana kawo mutum duk bukatunka duk addu'ar duk abin da kake fata sai ka ga Allah ya yi sa ka cimma shi in kana ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah wata damuwa ba baka santa ba Allah sai ma maganin ta wani ciwo baka san ma yana ta da kai ba sai Allah ya warkar da kai shine da zaran mutum ya Allah sai ya shige masa da cikin kissar Ahmad bin Hanbal ya ba da wata kissa da ya faru da da shi a dimash dangane da al'amarin istighfari yace yayi tafiya a dimash ya zo yana bako ya sauka a masallaci yana kokari ya kwana a masallaci amma mai gadin masallaci yace sam ba a kwana a can da yana kulle masallaci mai gadi ya ce masa ba zai kwana ba to sai ya fito ya fito wajen masallaci to alamun mutumin malami wani sai ga suna turka-turka da mai gadi sai ya ce malam na ga kuna ta ya ce wallahi na so na kwana ne ya hana ni ya ce hala kai bako ne ce da ne bako ne gobe ma kuma nake san zan mutu sai ce to in ba za ka damu ba ni ga ga gidan da nake amma sana'a nake a ciki gida ne nake biredi to na kwana ina aiki yace ka zo mu je ba za ka damu ba ka kwana yace ba damuwa ni shi ne shi ne sai suka shiga ya ba shi waje da shimfiɗa ya kwanta shi kuma ya kama kwaɓa fulawa amma tun da yake ibo ruwa da kwaɓa fulawa kawai ba abin da yake sai istighfar yana ta astaghfirullah astaghfirullah yana ta yi ko me yake istighfar sha'abar bin hanbal shi ma bai bacci ba yana kwance dai amma yana ganin iko Allah ya ga yau ga wani mai biredi kuma har ya yawan istighfarin shari'a suna shi da shi komai yake shi yasa a rayuwar duniya kada ka ringa raina mutane baka san alaka kowa da Allah baka san kowa matsayin shi a wajen Allah haka ya ji sai da ya gama da safe ya bashi abin karyawa abin ya burge shi yadda rayuwar mutum da ya ce bawan Allah ka burge na ji daɗi yadda na ga rayuwarka na ga tun da na zo tun har dare ya raba kana komai istighfari kake sai ce masa gaskiya a yi istighfari ya yi ya ce ka gani na duk wata bukata tawa ina da damuwa ko istighfari na ce sai sai Allah biya mu ya ce kuma ka ga maganar nan nake ma a rayuwata ta duniya duk abin da na san ina san Allah ya mun ya mu yace idan akwai abu ɗaya da ya rage nake ta roƙon Allah Allah bai mun ba shine na roƙi Allah ne ido hudu da Ahmad bin Hanbal ya zan na ga Ahmad bin Hanbal ne da shi a ce kamun na bar duniya yace shine kaɗai ya rage shine yace masa to shi ma Allah ya amsa mu da ni ne Ahmad bin Hanbal sai ya saki ya ya rubuta shi kaga ga tun da zai zama ya ji labari da ya sha daɗi biye da na na da na eh da haka haka istighfari jama'a eh kuma ga shi da sauki kana kasuwa za ka yi kana ofis za ka yi na kana da tuba mota za ka yi ba inda ba za ka yi na amma sai dai na zai zai rike bakin mu har to za ka ga mutum na zaune sai ka ji ya tuno wakan dagwaro ya danne wakan shata ya yi haka ce saboda ya san ba abin da zai samu a nan وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم أسامو حديث هل ويودغا أبي هريرة يدعى الله سبحانه تبكى غريشي يسي النبي صلى الله عليه وسلم يسي نارن في مكو دوان درينا كي حنيس شيني الله دابا دا كنا ذنبي بقى da Allah madaukakin sarki duk ya tafiyar da ku da kuma Allah madaukakin sarki ya kawo wasu mutane wanda za su yi zunubi su nemi gafara Allah kuma ya musu gafara karka ji wannan ka ce ai shi kenan gobe wannan zai ne ta zunubi Allah ba a yi maka haka shi ba wanda ya wuce ya yi kuskure ba wanda ya wuce yi zunubi ba wanda ba ya zunubi illa akwai manya-manyan zunubai ba kowa ya ke yi ba shi ma Allah maɗaukakin sarki sai da ya cire su ya ce Allah zai da ya ji kalimu na kaba'irar ismi wal fawahisha ya ce illa lamam sai ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira sannan za a yafe eh duk ƙananan zunubai Allah yana yafewa shi yasa aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wajen alwala in muka zo alwala muka wanke hannu zunubin da hannun mu ya taba sai zubi in muka wanke fuska zubin da muka kalla da fuskan mu ya zube haka ne haka ne haka ne har mutum ya gama alwala haka nan Allah yake to kuma tunda alwalan nan ana yin as-sa'atu ba na ana yin ta azhar ana yin ta la'asar ana yin ta magariba wata kila hada da isha ba sai an sake misali ai kaga wankin zunubi ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yace wa sahabbai yace ku bani labari mutumin da yake da tabki na ruwa a kofar gidansa yana wanka a kullum sau biyar kullum sai ya wanka sau biyar yace da yamma za a same shi da dauka suka ce ya rasulullah duk da mutu ɗaya ma kayi ba a same ka da nace ba ba zai sau biyar yace to haka salloli guda biyar Allah yana ta kankare zunubin ɗan adam da shi kuma wani ana sufar Allah ta gafara na lalle yana son ya yi ta yana son ya yi gafara kuma dole zai sai ya yi gafara shi yasa inda ba mai zunubi sai ya kawo mai zunubi don ya tuba a yafe masa yana ce ya rubuta a kan yi gafara sai ya yi to ba wanda ya zunubi to za a gafarta na ka gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Allah ya kawo wasu da za su yi zunubi don Allah ya musu gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halitta gafara ya halitta rahama rahama guda dai sai ya ajiye guda 99 aka sa su aka ajiye su sai ya dauki rahama ɗaya sai ya ba raba ta a duniya aka raba wa mutane aka raba wa aljanu aka raba wa dabbobi aka raba wa kowa da kowa Allah ya ajiye rahama guda ɗari guda tasa'in da tara sai ranar tashin alkiyama ya rahamu Allah biha ibada Allah zai yi wa bayansa rahama kake na Allah yana son ya yi rahama Allah yana son ya yi gafa shi yasa Allah yake san masu tuba inna la yuhibbu tawwabin la wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan duba Allah yana son masu yawan tsarkaka Allah yana son shi yasa ka ringa zama da alwala in kana zama da alwala za ka zama babban mutum ai ku gane babban mutum ba babban mutum a babban riga ba a ina nufin mai matsayi a wajen Allah duk mutumin da ya kiyaye alwala zai zama wani special a wajen Allah a wajen mala'iku ma za ka zamo wato babban mutum ne ba na nufin sai kana da babban jiki ba ko dan mani ne kai na ne ka zama wanda za ka zama mai daraja a wajen Allah madaukakin sarki وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم رواه ابو داود والترمذي وقال حديث صحيح an samu hadisi daga ibn umar ya da Allah su kara tabbata a gare su ya ce mun kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zauna a majalisi muna kirga wa kalmar da zamu ji ya ce Allah ka yi mun gafara Allah ka karbi tuba na kai ne mai karban tuba kai ne mai rahama wannan kalma rabbi jibrili wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim yace a zama daya muka ji wannan kalma ta fita a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam so dari kai in ka zauna so nawa kake bara wani ko istighfarin bayan sallah ma baya yi kasan an ce da mun sallama sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke mutu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka nemi gafara Allah akalla ta uku وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه ورزقه من حيث لا يحتسب رواه ابو داود an samu hadisi daga ibn abbas ya da Allah kara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya nazarci istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wato harshen mutum ya zama ɗanye da ambatan Allah yana da muhimmanci a rayuwar mutum akwai wanda za ka ga bismillah ko ma bismillah bismillah bismillah za ka ga shi ma Allah ya shige wa mutum gaba tasbihi duk ga sunan kalmomi ne duk kowanne duk kowanne ma'anarsa kusanci ne ga Allah iman da kake an ba da kisa wata mata ita da mijinta yana kawo mata ita kuma duk abin da za ta yi ta ce bismillah bismillah da yake mijin ɗan dagaji ne abin sai ya dame shi komai bismillah na nuhun komai ta ce masa abin da zan yi na yi bismillah na Allah yana taimako na a to shi ne wai sai shi ne gwada ta ya kawo masa ajiyar zinari ta ba ta da zai ta aji ta ce bismillah sai biyo ba sai zai sace da ya sace ma aka ce sai biyo yadda shi a cikin kudu wai nuna masa bismillahi sai ranar da ya zo ya ce na ajiyar da na baki kawai sai ta tafi wajen ta ce bismillahi sai ta ɗauko shi da shi ne shi kuma sai ya kiɗi ne saboda shi ya san ya ɗauka ya me ya faru ashe iko Allah daidai ya rufe kifi ya haɗe shi sai kuma ya ya so kifin ya kawo mata lokacin da ta yanka kifin sai ta gaishe sai ta ɗauka sai ta je ta ce bismillah ta haji sai su bismillah ta yi ne mafi yawan addamuwarmu da addu'o'inmu muna yi ne da baki babu zuciya ka san Allah ba ya san kokonto na kamar mutum ne ka zo ka roƙe shi kawai ka san ba zai baka ba ina nufin ka ce ba ni kawai kai na ka zo kawai ba zai baka ba kawai dai ka roƙa ne to ba a wa Allah haka ai an gane akwai abin da aka ce kawai ka gama ba za a yi ba to shi Allah ba a masa haka ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna ma kanka shi Allah zai amsa muku wannan shi yasa kuma aka ce duk addu'ar da ta saba tsarin Allah kada yi akwai addu'o'i wanda sun saba sun saba tsarin Allah ba babu abin da Allah ba zai iya ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kaza kuma zai iya amma akwai abin da Allah ba zai yi ba ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa haramun ne ma addu'a na irin duk abin da ya shafi abin da Allah ya ba cikin sunnar Allah na ba da misali yanzu ka ji ana cewa mala'ika jibrilu ka Allah yana son shi shine shugaban mala'ika shi kenan ka ce ka bari ni ma na je ne ta addu'a Allah mai da ni mala'ika Allah zai iya mai da kai mala'ika amma ba zai mai da kai ba kai mutum ne ko ka ce ai annabi babban mukami ne bari ka je ka roƙi Allah kai ma aiko ka annabi Allah ba zai aiko ka ba dan an gama annabi a wannan al'umma annabin karshe sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zo har sunna rayuwa ba an ce sarkin maka shi crown prince abdalla shi ne zai hawa da shi ke nan suka je kai ka addu'a karin da Allah ya sa in sarkin maka ne ya rasu kai za ka hau kai ba balarabe kai ba ba kureshi ba na kai ba dan maka ba na kaga ai ka shiga sanin nuna ta ire-iren waɗannan addu'a haramun ne haram amma abin da yake tsarin sunna Allah shikenan sai ka je kai kuma ba abin da yake da girma a wajen Allah in kuɗi kake so ka ce Allah ya sa ka fi dangote ba ana cewa dangote ne ya fi kwa kuɗi ba ko ba haka bane a faɗa ake nuna sani ba na a Afirka to halin ne yanzu kai ta roƙon Allah Allah ya sa ka ninka dangote so ɗari aiki ya same ka wallahi ka misali eh amma abin da wanda Allah yake wa kowa shi wannan bai da wani sai kai sai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya lazarci istighfari Allah madaukakin sarki zai sanya masa duk wani kunci Allah zai masa mafuta sa'annan duk wani bashin rai Allah zai sanya masa wato kwanciyar hankali sa'annan Allah zai azurta shi ta inda bayi zato inna Allah ya rizuku man yasha'u ghayr hisab ka san wannan fasarar ne da yawa ba mu gane da zagwaran hausa ka ce Allah yana azurta mutum babu wani dalili da gairi hisab ba tare da wani dalili shi Allah in ya tashi azurta ka shi sai da za a yi eh abinda aka dora mana ko mu tashi mu yi sana'a mu yi aiki mu nema abinci amma arziki yana wajen sa shi ne shi yasa ka ga ba ba mutum yake wa kai shi arziki ba mutum da zai nemi na tuwo amma arziki yana wajen Allah in ya kawo ba kai ma baka sai da za a yi aka yi ba masu da yawa masu arziki inda za ka zaunar da su ka ce ya aka yi wallahi ba zai iya bayani ba zai iya ba saboda duk abin da zai gaya ma wasu sun yi wasu samu ba ya ce ma ina fita da sassa ba ne wani hanya ke kwana na in ya ce da wuri nake zuwa kasuwa duk abin da zai gaya ma dai akwai wanda su yi ninkin ba ninkin za kawai yadda Allah ne in an ka tashi sai a baro Allah al'amarinsa in ya tashi shi kenan sannan shi ya san yadda za a yi Allah ka azurta mu وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الذهب رواه ابو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري أسامة حديث daga Ibn Mas'ud ya dala ƙara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yace yace astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ku faɗa mu wa atubu ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan to za a yafe masa dukkan zunubansa ko da ya gudu daga filin yaki ko sai gudu daga filin yaki babban zunubi ne ko hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa iditan yusaba al-mubiqat kuni sanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu halakarwa a ciki akwai na akwai wa sirar min zahab da gudu a filin yaƙi amma ba wannan yaƙi na gari haka ba na yin yaƙi na musulunci in ana yaƙi na musulunci in ya zo kawai dama an riga an koyar da musulmi yaƙi ma bai sa ga mutu a yi yaƙi ba a sa mutu kamar yadda shiga ƙarƙashin gado bai sa a zauna na in ka shiga gida ka kulle ma sai ka mutu in ka bi yaƙi ma sai ka dawo na ya sun riga sun san wannan to ba a san musulmi a ce ana yaƙi musulmi sanan ya gudu a ya tsaya in ma an kashe shi yayi ne yayi shahada in ya samu kuma ya samu lada to wannan gudu a wannan filin yaƙi zunubi ne babba to shine sai amma na da sallah saboda sabbai sun san girman zunubin sai Allah ya buga musu misali ne ya ce ko da wannan zunubin ne ya yi za a yafe ba astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh sigogin sa na jin guda biyu ne ko uku wannan astaghfirullah allazi akwai al-azim shine dai na faɗa ne na wannan babu al-azim akwai wanda yazo astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shine mutum ya faɗa Allah madaukakin sarki zai masa gaba ka ce nan mu alhamdulillah ma sha Allah na insha Allah alhamdulillah na gani na yana tambaya ya ce mutum ne yana gashi ya ji cewa a ringa ya rike alwala zama da alwala kuma gashi yana sha'awar sake alwala ai ba ka da matsala magabata Allah ya ji ɗansu za ka ji malam ya ce bari in jaddada kalmar jaddadawa yana nufin yana da alwalarsa zai kuma sake yin wata alwala a kanta shi ne jaddadawa inda za a ce masa ba ruwa sai ya tashi a yi sallah amma yanzu ka ji mutum ya ce bari in jaddada inda aka ce ba ruwa shi babu alwala da ka za ka yi alwala ba jaddadawa za ka yi da ka in kana da tarikin ma za ka tashi yi ka samu lada babu komai kana da alwala ka sake alwala za da alwala ka sake alwala da ka kaga bai hana karkewa ba lalla ala da kuma sura amin na'am ne sallah yace idan wanda ba musulmi ba ya tambaye musulmi ne ma'anar sallah to tarifin da malamai suka wa sallah shine ayyuka ne na bauta wanda yake ake yin ta da jiki ake yin ta da baki farkonta shine kabbarar harama ƙarshen ta kuma ita ce sallah ruku'u da sujada na karatu tsayuwa ruku'u sujada shi ke na sallah aiki ne na ibada wanda ya tattara waɗannan abubuwa da aka aiki ne wanda ake yin shi da gaɓoɓi amma yana tare da karatu shi ne tarifin sallah kuma kowa ma haka wanda ba musulmi ma addinin su akwai sallah kamar yahudawa za su ga suna ta sujjada eh suna ta sujjada za ka suna da sallah kuma sallar nan lalle akwai ya kamata lalle a mu yi hudu ba a kan sallah eh sallar nan tana da muhimmanci eh abubuwan da ya kamata lalle mu sani akan sallah wanda ga ta sallah muna ta yi kullum amma wasu abubuwan kaman ba mu san su ba eh kuma dan ne ya kamata mu gane matsayin sallah illa mu kamarin da su san matsayin sallah wallahi da ba za su ringa wasa da sallah saboda ba sallah ba musulunci kowaye mutum ya daina sallah ya zama kafin ba ruwan da Allah wani kai sai ba wasu ne ko kai babarore ne ko bai kula kai ba ruwan Allah babanka sunaji Muhammadu kakanka Ahmadu na ba ruwan Allah kawai duk wanda kuma ita sallah ita ce kaɗai aikin da idan ba ka yi ba in ka daina ka zama kafi sauran ayyukan ba haka bane a musulunci kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kawai in ka manta raka ha fa karka fara duk wani bayani da ake a kuma matsalar shi ne inda an sani idan yaro baya sallah in ya mutu haramun ne a kawo shi masallaci a ban sallah haramun ne a yi masa wanka to ya yawon kafin kaga da yawa samarin ba su san wannan ba kawai nan ka je kawai galala galala ba kyau duk abin da kake a duniyar nan karka bar sallah abin da kake yi karka bar sallah Allah ya sanya mu ka duba annaban Allah duk inda suka yi addu'a suka je rabbi ji'alni muqimat salati wa min zurriyyati Allah ka sanya ni masu cikin matsayi da sallah da zuriya saboda ya san ba maganar lahira ba maganar aljanna an ba wani Allah ya tsare wa alaikum assalam abu na da na na Kano eh to yace sun je ya je makabarta ne a nan garin wajen binne wani mamaci to sai ya ji an yi bayani cewa kowa kawai ya kalli alƙibla ya yi wa mamaci addu'a to shi ne suka kalla kowa ya ce shaba ya ce suka tafi ya ce wai sai ya ji abin dundurudun haka ya ce su a kano in sun je ba haka ake ba ko yar kano zo an ji za a ce a karanta kulwalahu uku na إذا جاء بكر إلى في شاكتك ما مثالي to yaya ne to na abuja shi ne sunna wannan shi ne magana ta gaskiya yawa shi ma ba kana ba a shi ne ya kira ba ba ni na kira kana ba na ce ba ni na kira kana ba shi ne ya ce yawa to kaji ma kana maso ma ba duka bane abin da ke faruwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ai an yi rasuwa zamanin sa ai ya kai mutane makabarta kuma Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir shine zamu yi koyi ya yake su waɗannan malamai da suka koyar da waɗancan Allah ya Allah ya musu gafara Allah ya saka musu da alheri wasu sun koyar da su gurgurdan ilimin su kar mu manta ba wai malaman da suka yi wannan wai a ya kace ka Allah ya yafe musu Allah kuma ya karba abin da suka yi saboda kokarin da suka yi a lokacin a lokacin a arewa ma gaba ɗaya na malamin maki ba nan ne aka yi malam zurɗe ba dan Muhammad nabi ai ai ganin abin da ke ta faruwa a kasar Hausa ne yake faruwa bai jima ba na ji wani malami yake ba da labarin da'awa suka ji a nan wajen abaji abaji da suka je wani ƙauye a wannan zamanin namu ya ga mutanen ba su yi sallah ba ya ce a ya ba ku yi sallah ba suka ce ai liman bai zo ba limamin da yake zuwa kawai bai zo ba da haka duk ba wanda ya sallah kawai na dalilin su liman bai zo ba shi kenan sun huda shi kenan da liman ya daina zuwa suka daina da man liman yake musu kaga ba su san addini ba ko ba a ce an koya musu addini ba shi yasa kuma wannan wallahi haƙƙi ne duk akan mu ƙauyuka na nan ba san addini ba an zo birni malamai na ta faɗa suna ta faɗa a kan abubuwan da ba su kai sun kawo ba na san sallama biyu ta riƙe hannu na san gasunan ga waɗanda ya kamata addini a koya musu addini koya musu addini malamin nabi yana cewa cikin da'awa da suka je akwai inda suka je masallaci a garin sai suka je suka samu ana ta ganga a kofar masallaci suka gara sa aka ce me ya faru aka ce baban liman ne ya mutu me a cikin ta suka ce wallahi ya ce kurtun giya ne aka kawo masallaci burkutu za a sha baban limai a nan ba su sani ba kai za ka yi mamaki don ka sani shi ne kai an gaya ma kai ma da ba a gaya ma bayan haka ka sani shi ne matsala su suna ga kawai lafiya lau ba a sha giya a masallaci baban mu ya mutu kuma laifinmu ne tunda ya da addinin nan Allah ya dora mana na nuhun ba wai ni ba wa ni hana nuhu har da ku duka Allah ya dora wa kowane musulmi ya yi da saƙon Allah kuma Allah ya sa in ba za ka iya ba sai ka yi yadda za ka iya da kowa akwai yadda zai iya ne yadda saƙon Allah zai kai wurare abokina dr umar ibrahim ahmad yake ce mun sun je ma wani ƙauye a nan kudu da shi da suka zo za su yi sallah yadda ka san ana wasa da maciji haka aka zo aka kewaye ka san wasa da maciji da ake ko haka dinga taruwa ana kallon suna sallah hatta ba musu ake in suka tafi sujjada kuma sun je wa'azi ne ba yace da suka gama suka yi wa'azi suka yi wa'azi wata mata ta ce tana tambaya to ta ji yanzu ita za ta shiga addinin nan ta yarda ta gane yana da kyau ce to ya mamanta mamanta ta mutu ya ce mata mamanta sai dai haƙuri babanta ya mutu ta ce to don me ba ku zo da kun gaya mana sun maman mu nan ba tambayar da ta yi ke har ta tuba mai yayi cewa don me ba za su zo su gaya musu musulunci sun maman su ba mutu ba sai yanzu to an je gaba Allah kai ne za ka ce muna nan muna ta garin ramba a gari na mu shiga nan mu shiga nan kowa ya san shagonsa kowa ya san ofishinsa na kowa ya san wajen telarsa kowa ya san harkar sa dai kowa na san shi wasu na can yanzu musulman da suke falasti wanda suke kare musulunci dan musulunci suke kare kai ne kai ni ne nai abu ne da ya kamata mu tambayi kawunan to dan abu kaɗan ma ba ka yi ba kuma ƙarshe duk za ka ga lokaci ya yi in ya yi kawai dai mun wuce ka dawo masallacin nan ba shekara hamsin nan a za a same ka ka zo bayan shekara hamsin ka ga ina muke na yes eh na ba kan sabin kaji ko kaji ko anan kaga inda ya aiki na fcd ya ce abin mamaki yau ya je ofis ofishinsu shekara uku da retayarsa amma sai yawa gari duk ofishin bai san kowa ba an canza haka na rayuwar su shi ya sa kai shekara uku kaɗai sabari a cikin da zai basa bayan shekara goma sha biyar haka nan rayuwar take jama'a kawai mu yi ƙoƙari mu yi abin da za mu na abin da ya shafi lahirar Allah ya datar da mu sallu ala nabiyyi kari Allahumma salli ala Muhammad wa alihi اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وكرم فاتحه يا قوم لك فلسطين Allah madaukaki sarki wanda suka ji rauni Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu Allah ka su yi shahada wanda suke da rai Allah ka tsare su Allah ka tsare musu mutunci Allah ka tsare musu rayuwar Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adil al-shirka wal mushrikeen wa damir a'da'ana a'da'aka a'da' ad-din wa bihi warham wa afu wa takarram wa tajawaz fa innaka antal lahu al-'aziz al-akram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin آمين